لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله muna magana akan falasifa asabai'iyyi waɗanda suke ganin dabi'a tana da tasiri sai ya ce kullum tabibin faida su bi bi zamihi inna tabi'ata ilmuha burhani qul ka gaya musu littabibin faida su ga likitan nan dan falsafa bi zamihi da rayawarsa inna tabi'ata wai ita tabi'an nan ilmu ha burhani ilmin ta dalili ne akan fadarsa aina tabi'atu inda kaunika nutfatan fil batni idh mujjad bihi al ma'ani yake cewa aina tabi'atu ina tabi'a take inda kaunika nutfatan lokacin da ka zama digon mani fil batni a cikin cikin mahaifiyarka idan musu jaddi yilma a a lokacin da ruwa guda biyu suka cuɗe ni amshajin naftali aina tabi'atu hina ta'alaqatan fi 40 wa 40 tawani aina tabi'atu ibn al-qayyim rahimahullah yace ina tabi'a take hina ta'alaqatan inda ka zamo wato ya tsoka في أربعين cikin kwana arba'in wa ƙarma ba a da dani alhali adadi guda biyu sun wuce arba'in yawon nufa arba'in yawon alaƙa arba'in yawon nufa fi arba'ina wa arba'ina tawani a cikin kwana arba'in da kwana arba'in majikirta ina arba'una yawon arba'una yawon أولى الطبيعة عند كونك مضغة في أربعين وقد مدى العبدان أين الطبيعة؟ شيخ ابن القيم رحمه الله yana mai ilzami yake cewa ina ɗabi'a inda kaunika mulghatan a lokacin da ka zamo wato tsoka fi arba'in cikin kwana arba'in wa qad madal adadani arba'in biyu sun wuce أربعون يوما نطفة أربعون يوما علقة أربعون يوما مضغة كاغا عددان سموتي ونا عدد الثالث كينا أترى الطبيعة صورت كمصورا بمسامع ونواذر وبنان أترى الطبيعة شن كان غنين طبيعة صورت كمصورا إتجي سسورا تاكا أبن سورة بمسامع da jiyanka jinka wani wazirin da idanunka wa banani da kuma ‘yan yatsunka duk ɗabi'a ce ta yi maka su ba Allah ba ka gani ka san ita hauka duniyan nan ba ta karewa eh mana mutumin da zai kalli kai ne ya ga cewa ɗabi'a ta halice shi a taba'i ko mutumin da zai gani ya ce mayu hulikuna illa dahar ad-duhuriyun to kullun jama'a duniya ba ta rabuwa da mahaukata amma mahaukata ana sa su ga hanya ba abin mahaukaci da hauka ko malami ya yi irin malaman da suke malalata wanda sun ka bauɗe sun kai haukarsu kai kada ka maida mai da hauka hauka maida mai da ilimi amma me an na a kire mutum a kai shi wuta duk dai ta'addancin da ya yi kyale shi da allah shi amma dai bai hana ka zo ka shirya muhadara akan dalalat irin nasu kuma in ma ka shirya muhadara ba sai ka ambaci sunan shi ba in za ka zo kai magana sufanci jila sai na ka tsahir rubuta cikin magana ta ishil fa'ida salafiyun kaga irin wanga shine yake sawa mutane wani lokaci ba su gane mu in dai mun ka ce tilas duk haushin da muke ji mu bar mutum da ubangijin shi duk haushin da muke ji ma mutum mu bar shi da ubangijin shi babu da wuta babu da aljanna in Allah ya ga dama in sha'a afa anhu in sha'a azaba in ya ko da ya mata kan shirkar
ni ba yana magana da mutu akan shirka ba a yau mai zai mai lehini ce ni mai lehini ce to shi kuma mai shirkar akwai wani dalili wanda ya nuna mana kawai mu zo mu jefa shi wuta da bakunan mu kawai ko ko dai mu yi shiru mu kyale shi kad afda ila ma qaddama mu dabbaka hadisin manzo la tadhkuru mawtakum bi masawi ila abun nan fa innahum qad afdau ila ma qaddamu hadisi ne ya haɗe musulmai ya haɗe musulmai ya haɗe kafirai akan cewa kar mu ambaci mamatunmu da mummunan abu sun tafi kai ubangijinsu ɗayar bauta yana yana ya ta yi wurin ubangijin shi ko to mi anna namu nan duniya in dan bid'a ya mutu aqidar salaf ba su cewa Allah ji kai shi in ba ce Allah ji kan shi ba in ba ce Allah ji kan shi ba in ba ce kar Allah ji kan shi ba in ni shiru na akwai mu bude baki na ce sai na magana akan shi ku duba ba ku gani ya mutu dan bid'a shikenan amru ila Allah shi dai na san abin da nake addini da shi duk dan bid'an da ya mutu baka ce mai Allah gafarta mu la yatarhamuna alal mubtadi to amma kai shi wuta da kai shi da zagin shi ma za astafidu bihi ni yanzu ga ina za in kai ko ni yanzu mun zagi waɗanda sun ka mutu ni za mu amfani da shi sai wawayensu su zagi namu da muke jin abu muke taus muke abu yanzu kai kana jin daɗi yau kaga dan dari ka ya tashi ya zagi malam Jafar Mahmud ko ya zagi malam albani ko ya zagi sauran malamai duka dai na sunna ko ya zagi ma malaman kanada su ibn al-qayyim su shaykh al-islam ibn taymiyyah tana maka dadi to tabbaqanan wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi adon bi gairi to kai wanda ya zagi ya ma zagi Allah tunda wanda yace shehin shi ya kai Allah bai zagi Allah ka ba to mi an kai wannan in kana neman dan kwaya in ka same shi ba ya ƙare ba kai da ka samu ɗan ƙwaya rabe da shi to shi Allah ya riga ya maka yaƙi kana can kana son ka yi kanka yaƙi abinda Allah ya riga ya maka yaƙi to don hakan nan irin wannan salafi ne don an ka ga masu taurin kai akan wannan a bari ba daidai ba ne eh ba daidai ba ne kuma duk lokacin da ka samu ɗan bid'a shirya muhadararka akan raddi na ilimi ba na cin mutuncinsu ba kar ka ambaci kowa ai ai in ya son yin magana akan sufanci ba sai na ambaci malaman sufanci ga na gaban ga magabata nan sai ambace su ka gane ga ra'isul jara'im ma jara'im ma na gaba Eh, kaga eh, irin waɗannan abubuwa ba su da ma'ana in ka yi su ma sai su koma su zagi naka in sun zagi naka babu fa'ida babu fa'ida kenan waɗannan mutane su suna da mahaukata mu kuma muna da waɗanda su ma ba su gane ba suna da mahaukatansu mu kuma muna da masu hamasa eh Allah ka gani kwarai kuma wannan magana ce magana ce ta gaskiya eh su suna da mahaukata mu kuma muna da masu hamasa A'a, malam, kai su can da yawa da yawa.
Ba- babu babu babu ce mu ahada sunna wawaye amma muna da masu hamasa masu ganin cewa su fa a a a a- a watse ta tashi ko ba haka nan ba?
ko malamin ne wawa ne Hmm? muna ganin a watsi a tashi ko ba haka ba ka gane ko to da hakan nan abin da daidai idan dan bid'a ya mutu mu kyale shi wa amruhu ila Allah eh Sai dai masu kurciya.
eh hamasa kenan ita ce hamasa sai mu bar al'amarin su zuwa ga Allah amma wani abun gashi bai da wani amfani jama'a Hmm, mu bar yin hakan nan mu bar su kawai zuwa ga Allah su shi dai dan bid'a in ya mutu dai ba ce da sai an bude baki na yi magana akan shi ba eh ga yan bid'o'i nan sun mutu tun lokacin sahabbai ga sunan ja'irai sun mutu to sai a biyo akan su akan ta'addancin da sun kai to sa'an nan kuma waɗanga namu na zamani bal ma ni ina ganin an batun dan bid'a a zamanin mu kamar ɗaukaka shi ne kai eh shahara shi ne kai ka kyale shi kawai ya mutu ya mutu shikenan ba ma sani ba sai dai ɓannar da ya ana faɗi ka a dan a guje ta bannar da ya yi duk bannar da ya yi magabatan shi sun yi ta ai sai in ɗauko ire-iren magabata Sun shirin tijjani sun Eh, alhululiya alhululiya da ittihadi mai abu su yi ba su ibn arabi wa mal kalbu wal kanziru illa ilahuna wa man rabbu illa rahibun fil kanisati duk ba sun yi ta ba ko wani abu Allah ne ai duk in ka sun ka fara irin wannan ai ba su sun ka fara ba ko mi Allah ne su sun ka fara ba su bane kenan maga- mabannata suna can su ma da yanzu sun ka biyo wannan in za ka ban- ambaci bannan mai banna ai ba sai ka kawo sunan shi ba sai dai ka ce jama'a irin waɗanda suke haɗa Allah da wani su ce shehunansu Allah ne wannan kuskure ne kaga ba ambaci kowa ba dan na ce ka ce shehinka Allah ne ba ambace ka ba ko da ƙara an ka je kana cewa na zagi shehunka yanzu kama abin da dan muradi yayi dan muradi yayi kuskure wannan abun vocal eh wanda yake cewa shehu tijani da abun ga ɗan iska ne kuma da'awa da- da- da alfaz da wanda ma wanda ya yi na a wannan shi ba ka ji lokacin da ɗayan rubuci ya mutu sai zai raca shehu ɗayan rubuci mutumin banza ne Mut- ya ya nanata ya nanata mutumin banza ne to matsa bakinka an kankace ka zo a duniya ka waɗa musu wanga abu me me ya kai can kai wauta ce wannan hauka ce kuma dai wanda bata dace ba bar shi bar shi kawai ka gane ko kowa ya san yau duk mai hankali ya san su ɗaya rubuce yan bid'a ne komi mai ko mai hankali kuma wallahi ɗaya rubuce ba wai cikin mu ba ko cikin su sun san ba mutane gaskiya bane cikin su ma wallahi inda zaka kafe da wani kace mai tsaya rubuci mutanen kwarai ne zai ce maka wallahi malaman mu ba mutanen kwarai bane duk malamai waɗanda suke ba su kadai ba ka ɗauko malaman shi'a ka ɗauko malaman ah, ƙadiriya ka ɗauko malaman ƙala ƙatanci ka ɗauko dukkan malaman da dai ba na sunna ba wallahi in ka je ko almajiran su na ce musu na ce maka ba na kwarai bane don me yasa kake wahalar da kanka sai na koma ina ta abubuwan da wanda ya zo ya ya- kai kowa ya san wanda ya zo ana duka mai ana mai sujada ya kyale ana wannan abun bai yi magana ba ka san dai ba mutumin Allah bane to me nake jira gare shi malam inda rudin ya ƙara abubuwa malaman suna da suka je da aka yi sallah da su a maka a wannan a wannan ma- janaiza ko ta'ziya dai ta'aziya ta'ziya dai Ali malamin Zafan da ya ya je mana tsakani sallah da su an kai sallar ayar rubuce da shi ka tabbatar Mm-mm. tsaya shakka ce ko ko yaqini gare ka a ina da da na nemo muku wanga insha Allah ni dai na san da malamai sun ta yi ta'ziya
kuma na abun ga shi da kanshi ya faɗa kuma wanga shi Ya ce- ya ce ba- ya ce ba- eh, Yusuf ba- ba- Sambo ba- ba- ba- ya yi magana sun tafi wurin ta'aziyya kuma ya ce shi kuma abin da ya kai su wato 'ya'yan shi suna cikin wani grup wanda suke tare da shi wanda yake ɗariƙa na cikin ƙadiriya na cikin kowane abu na ganin dai kun ga magana shi ma maja kenan a'a wannan eh, ita majin gwamnati ce ita ai gwamnati ita ina ruwanta ita
a wannan ba ɗaya bane wani a kuma wannan bai hana masa raddi ne shewa shewa wannan bai hana masa shi raddi wa shi wa salafi in ya samu hanya babba wa doron kasan mu ne
a a
babba wa doron kasan mu ne jama'a wani zafi da za mu yi ba bai kara muna ci gaba sai dai ci baya ka fahimta yanzu misali shi wancan da kake kake magana ya ta yi jana'iza tana yiwa ma baka gani ba la'alla labari ne ka gani ba na mata cikin shi ya faɗa cikin abun ya ce ya ce ya tafi shi kan jawo na nemo bidan sha Allah shi dai addini mun tabbatar da bai son mudahana kada ka wadu lotu da hiru fayyadu hiru kada kai mudahana addini ko babanka ne ya mutu in dai bai akan daidai ba ƴan mutanen shi su je su binne shi shi ne daidai ko babanka an ba kan daidai ba mutanen shi su je su binne shi wannan shi ne daidai shi ne addini shi ne kuma aqida alwala wal bara amma gina hukunce hukuncen mu akan zato kar mu yi hakan nan in dai za mu gina abubuwanmu a kan zato tana yiwa zato ne kake bantami ya tafi wannan ya tafi tana yiwa zato ne ba zato ba ne to in zato ne kake yi in za in ba zato in kana da yaqini to kuma in sun yi kuskure ko to ka taka ka dai wurin su ka kwatanta musu kar ka shahara su a zagin su anan ka je ka nuna musu malam me dalilin ku akan eh, ittiba janazatul mubtadi sai ya baka dalili malam da aka tambaye ce mai hukunci tare da fasi zai ta tambaye masu masu yi ta a tambaye masu yi ba
shi ya zo da na'izar shi ne ba shi mashayin shi shi wani wani aka sanin wata da wajen aqidar mu ta sunna ba ta ba da dama wannan a'a a ba ra'ayi ne ba aqidar sunna mu aqi alaka mai zuwa gida suna ne in ba na a gida suna ba mu ba za mu ma yi magana ba wanda ya hau ba ma ɗakin kuwa sai ya yi ba
kai mala ismaila kai mala ismaila kai na mala ismaila nan kuskure ne kai ruwan zahi kai ahalin sunna eh nan kuskure ne na akwai akwai kuskure ai malam shi Allah ya ce wala ta kamala sai ka bi kada ka bi abin ba ni ba ni shi wanda Allah ya kana ba taziya ya halitta abinda ka faɗa ya ya wadata a gida sunna a gida sunna ba za ka je ka saba sunna a habbin gawa kafiri ya halitta da su babu wani abin nan ba ba san ya saurara habbin gawa kafiri ya halitta alaikum salam harbin gawar kafiri ya halitta kun gane kuma bayan hakan nan idan ya kasance idan ya kasance akwai wata maslaha ina da magana Sheikh Fauzan rahimahullah zuwa ta'aziyya ta dan bid'a ko bin gawashi ban ce wa sallah ba bin gawar dan bid'a da zuwa ta'aziyyar dan bid'a idan tana kawo mana wani maslaha a cikin addini ya halitta ko mutanen shi su musulunta su gane ko kuma waɗansu da dama su gane ko kuma ya kasance zai kawo mana wani abubuwan da dai zai sa musulunci ya ci gaba to babu laifi ban ce yi mai sallah ba yi mai sallah dai kai bai halitta amma ka je ta'aziyyar shi ka bi gawa shi bin gawa ko ta kafiri ya halitta domin ta zakiru kumul akhira kamar zuwa ziyarar makabarta ne hakan nan janazar kafiri dan ta tuna maka lahira ya halitta amma ban ce kai makafiri sallah ba ga gane ko to idan akwai wannan maslaha wadda za ta iya ta biyo waɗanda sun ka je wurin ta'aziyya yanzu wata makwabciyar ka kafira ta mutu ka je ka yi musu ta'aziyya ya halitta jama'a sannunku Allah ji kan musulmi Allah ba da hakuri Allah ji kan musulmi Allah ba da hakuri ai sun san ba baka ce Allah ji kanta ba wani wata bokanya ta mutu sai an ka ce mini sai mutane sun ka ce yanzu in mun je mi za mu ce sai na ce ku ce Allah ce kan musulmi Allah ba da hankuri ba ta kare ba don maslaha da za a iya samu a wannan wurin ana yin wannan ana yin wannan maslaha da za a samu tana yi wa shi fanta mi da ya ya hango wata maslaha wanda za a iya a samu a cikin wannan بسم الله الرحمن الرحيم أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك وهي وهي الأركان أترى الطبيعة ذاك قد طبيعة أخرجتك منكسا سلفي عند أنا لو تارى الجنة دا دوس أم وتزيكم أما سي الله يديه ما بين وتبين الجنة إذا الله ما يا الله يا كيم لا يرى سيأتي اكتمسنا من نوركم eh unzuruna sai ya ce muna unzuruna wallahi wallahi wallahi kada a je a mutu ka ga ruwan zahi ka ce ruwan zahi taimaka min da a a taimaka min kai kuma tausaya mai kai tausaya mai tausaya mai wallahi a tausaya mai kai koron zahi aba ni dai tausaya mai nake ni ce salafi taho mu dai taho mu dai a tsoron ɗabi'atu akhrajatka munakkasan shin kana ganin ɗabi'a ita ce ta fito ka ta fitar da kai a kife min baƙani ummika daga cikin cikin mahaifiyarka wahiyar arkani shine wato rukunai ko shine wato wani rukuni an fajjarat laka bil labani tadiyaha faradatha hatta madal hawlani an fajjarat laka bil bana bil libani tadiyaha ko ko ɗabi'a ita ta ɓuɓɓugo maka da nonon mahaifiyarka farada'atka ta shayar da kai hatta matsal haulani har shekara biyu sun ka wuce am sabbarat fi walidayka mahabbatan fahuma bima yurdika mughtabitani am koko sayyarat fi walidayka mahabba ita ta ta sanya soyayya mahaifanka gare ka wa huma bima yurdika fa huma su bima yurdika da abin da ke yardar da kai muqtabitani suna ta gore hakan nan iyayenka suna gore abin da zai yardar da kai ya faila sufu laqad shagalta anil huda bil mantiqir rumi wal yunani ya mai faila sufu ya kai dan falsafa laqad shagalta anil huda an shagaltar da kai daga shari'a bil mantiqir rumi da wani mantiki na mutanen Rum wali yunani da kuma falsafar yunaniyawa a gani da hakan nan jama'a shirya da kuke gani ta Allah ce guri mu waɗanga da muke magana su fa ɗabi'a sun kace ita ce ga komi shi ne ibn al-qayyim rahimahullah yake ma raddi su suna ganin ɗabi'a ita ce take yin wato komi to kaga ko su kafirai ne ba musulmai ba kafirawa ne don hakan nan jama'a falala Allah mai yawa ce Allah wadda kake gani wa yana son bayi ba Allah yana son bayi don haka yi bari sauri salafi bari sauri tana yiwa mutanen da kake gani kaza kaza Allah ji musu rahama hukuma cewa ku taimako ni jama'a